بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku ta wannan kafata mu ta Albani TV kaina da shan Allah a cikin wannan shiri na tsakure daga tarihin Mala Albani Zaria wanda muke tsakuro muku shi daga littafin tarihin rayuwa da karantawar Mala Albani Zaria wallafar Kabir Abubakar Aminu wannan shine zango na biyu na wannan tsakure insha Allah. A zango da ya gabata mun fara kawo muku bayanai da suka shafi rayuwa a farkon al'amari wato haihuwa da tasowa da kuma karatun Mala Albani Zaria. Za mu tashi daga inda muka tsaya insha Allah. Mala Albani Zaria ya kasance yana yawan ambaton marigayi Sheikh Ali Adam Arifiwobi a matsayin malaminsa, sai dai shi Sheikh Ali Adam ɗin ya taɓa shaida wa Farfesa Abdurrafi Abdulgani cewa Mala Albani Zaria ba karatu ya yi a wajensa ba, sai dai suna zama ne su tattauna matsaloli har ma ya ƙara da cewa Mala Albani Zaria ne ya ba shi shawarar cewa in ya kammala sharhinsa na sayi Muslim in sharhin Jami'ut Tirmidhi. Daga cikin malaman Mal Albani Zaria akwai Dr. Muhammad Amin, wani malami a Jami'ar Islamiyya da ke Madina, wanda ya koya Mal Albani Zaria ilmomin kira'o'i da riwayoyinsu. Har ila yau Mal Albani Zaria ya haɗu da wasu daga cikin manyan ɗaliban Sheikh Nasir Dinar Albani, kuma ya koyi karatuka da dama a hannunsu. Daga cikinsu akwai Sheikh Mashhur Hassan Ali Salman da Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Athari da Farfesa Samir uh, Amin Az-Zuhairi da dai sauransu. Haka kuma Mala Albani Zaria ya halarci tarurruka mabambanta na ƙara wa juna sani musamman uh, waɗanda ƙungiyar ɗalibai musulmi wato MSSN suke shiryawa a kowace shekara. A bangaren karatun boko kuwa, Mala Albani Zaria ya fara karatunsa ne a wata makarantar firamare ta 'yan mishan da ke da ake kira St. Teresa Primary School a sabon gari Zaria. Daga baya an canza sunan wannan makaranta zuwa Daurawa LEA Primary School. Sannan aka sake canza sunanta zuwa Aminu LEA Primary School. Sai kuma ya fara karatun sakandare a Barewa Kwaleji da ke Zaria, amma bai kammala karatun sakandaren ba sai a Demonstration Secondary School wadda ke karkashin jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sakamakon tarzoma da ɗalibai suka tayar a Barewa College wacce ta yi sanadiyar kone-kone da rufe makarantar na tsawon lokaci. Saboda haka ɗalibai da dama suka canza makaranta don ci gaba da karatunsu da kuma samun damar rubuta jarabawarsu ta ƙarshe. Sai kuma a shekarar miladiya ta dubu biyu, Mal Albani Zaria ya sake tafiya jami'ar tarayya ta kimiyya da fasaha da ke garin Yola wato Modibbo Adama University of Technology a inda ya yi karatun digiri na farko a fannin injiniyan fasahar sadarwa ya kuma kammala a shekarar 2007 lokacin da aka kashe shi ma Mala Albani Zaria ya fara karatun digiri na biyu akan fannin injiniyan fasahar sadarwa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Mala Albani Zaria ya yi kwasa-kwasai daban-daban daban-daban a kan sanin makama da fannin fasahar sadarwa wato ICT irin waɗannan kwasa-kwasai da ake ce ma professional certificate da uh, certified professional networking technician da ire-irensu waɗanda mm, hukumar wato kamfanin microsoft take bayarwa da sauran ire-irensu ya yi su mabambanta wajen guda goma sha bakwai ko makamancin haka daga cikin abin da ya kamata mai karatu ya lura da shi anan shi ne mal albani ya bayar da himma sosai wajen amsar ilimi a wajen malamai mabambanta sannan kuma ya dage wajen fita zuwa wurare na kusa da wurare na nesa domin neman ilimi wannan ya ba shi damar gamuwa da malamai mabambanta da kuma samun ilimi mai faɗi shi yasa ya yawaita tuna mana wata magana da ya faɗi wadda ma ambace ta a baya cewa yana yawan faɗin ku tashi ku nemi ilimi je gun malamai ku yi karatu ilimi shine me ka koya ba inda ka je ba ɗakin karatun mala albani zaria daga cikin abubuwan da mala albani zaria ya yi fice a kansu akwai irin ɗabi'an nan ta tara littattafai da jarabtuwa da san mallakar su wadda dama can ɗabi'a ce gama gari a wajen malamai da masana tun tasowar mala albani zaria har zuwa rayuwarsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya kasance wato mutum ne mai yawan siyan littattafai da tara su da mallakar su da kuma karanta su sakamakon haka ya tara littattafai masu ɗimbin yawa hakanan kuma baya rabuwa da littafi a duk inda yake a gida ne a ofis ne a falo ne a mota ne da sauran wurare littattafan da mala albani zare ya tara ba wai na fannonin ilmomin musulunci ba ne kawai har da na boko musamman na fannin injiniya da fasahar sadarwa da tarihi da ilmomin harshe mafi yawan 'yan kasuwa masu harkar sayar da littattafai a kasuwar kurmi da ke kano sun saba da shi sun san irin littattafan da yake saye daga cikin mashahuran abokan harkarsa a kasuwar kurmi akwai shagunan sayar da littattafai irin su tsandari islamic bookshop da darul umma publishing agency na alhaji ibrahim dan nijar da darul salafiya da kuma wajen alhaji riduwa mai littafi wanda ya ɗauki shekaru masu yawa yana kawo tallar littattafai masallacin gidan marigayi alhaji haruna ɗanja a tudun wada zaria da ke kano duk sati wato da ranar juma'a da kuma malam saluhu wanda aka fi sani da kutubi da dai sauransu duk waɗannan inda za ka firar da su za ka ji labarin irin siyayyar littattafai da mala yake a wajensu haka ma a zaria a kasuwar littattafai da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin zaria da kuma wadda aka buɗe daga baya a ƙofar doka a Zaria da wadda ke ci duk ranar Juma'a a bakin masallacin gidan Marga Alhaji Hulɗanja wato a kusa da harabar cibiyar nazarin mulki Kongo campus na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. A duka waɗannan kasuwanni Mala Albani Zaria ya shahara da sayan littafi. A duk lokacin da ya je Umara a duk lokacin da ya je umara haka yake kwaso littattafai ko aikin haji haka ma duk lokacin da ya shiga wani shago cikin waɗannan shaguna ko wasunsu ko wani wuri da ake sai da littattafai haka za ka gan shi niki-niki yana kwasarsu kamar yana sari saboda haka za ka iya samun littafi guda a gurin malam amma yana da kwafinsa mabambanta yana kuma da wato taƙiƙi daban-daban. Duk inda malam ya ga kasuwar littafi to baya rena ta, ko mun ƙanƙantar ta, ballantana kuma idan mai girma ce. A sanadiyar haka ya tara littattafai na fannoni daban-daban na ilmomin musulunci masu matuƙar yawa. Mutane da dama sukan yi mamakin ganin cewa mutum ɗaya ne tak ya tara irin littattafan da Malam Albani Zaria ya tara. Mal Albani Zaria ya taɓa faɗa mana dalilin da ya sa ya tara littattafai masu ɗimbin yawa a inda yake cewa Allah ya ji kan Alhaji Haruna Danja fikirarsa ce nake ƙoƙarin ɗabbaƙawa. Alhaji Haruna Danja ya taɓa tambayan wasu malamai a lokacin da aka yi wani wa'azi a ƙofar gidansa cewa yana so ya kafa ɗakin karatu a Zaria wanda daga ko'ina za a dinga zuwa ana samun littattafai da za a dinga bincike da nazari da kafa hujja da su a lokacin ya ƙudurci aniyar zai tafiya zuwa ƙasar saudiya tare da wasu malamai don siyo littattafai a kawo su zaria a gina katafaren ɗakin karatu a zuba su saboda ɗalibai da malamai da masu bincike su amfana da su Allah cikin ikon Sale Harun ɗan Jabe rayu zuwa lokacin da zai aiwatar da wannan manufa tashi ba. Mal Albani Zaria ya ci gaba da cewa to shine ni kuma nake son naga na samarwa da ɗaliban ilimi ɗakin karatu kwatankwacin wanda aljarun ɗanja ya yi buri amma ni tun da ba mai kuɗi ba ne ba zan iya sayan su lokaci guda ba shi yasa nake sayan su kaɗan kaɗan daga nan ne fa mal albani zaria ya tunkari wannan manufa ta tara littafai gadan-gadan kuma duk wanda ya san irin littafan da malam albani ya tara zai iya yarda da maganar cewa lalle Allah subhanahu wataala yayi masa muwafaka wajen tara littafai mabambanta masu ɗimbin yawa da kuma tarin fa'idoji akan ɗaukacin fannoni ilmomin musulunci aƙidar malam albani zaria Mala Albani Zaria ya taso ne a daidai lokacin da kungiyar Izala take farkon kafuwata. A lokacin kungiyar tana tashin wa'azi da muƙabala da sauran harkokin gwagwarmaya da faɗi tashin da ya dinga faruwa a wancan lokaci. Mala Albani Zaria kamar sauran matasa waɗanda ke da ido a karatu sun yi maraba da kungiyar sannan kuma suka bi sahun masu halarta da sauraron wa'azinta. Ganin cewa wannan kungiya aƙidarta kira zuwa ga bin sunna da kuma yaƙi da bid'o'i mabambanta a cikin addini da rayuwa. Saboda haka suka kama harkar zuwa wa'azinta babu fashi. Don haka, aƙidar sunna ita ce aƙidar da Mala Albani zari ya taso a cikinta. A sanadiyar shigarsa izala ya fuskanci jarabawa mai girma, musamman ta ɓangaren mahaifinsa, kamar dai yadda da dama daga cikin matasa suka samu rashin fahimta tsakaninsu da mahaifa ko ‘yan uwansu ko surukansu ko iyayen gidansu ko wasu makusantansu. Modibban zazzau wato Malam Sani Yakubu ya taɓa labarta mana cewa lokacin Malam Albani Zaria yana ɗalibi a Barewa Kwaleji, shi kuma Malam Sani Yakubu yana malami a kwalejin Allah ya haɗa jininsu ba sa rabuwa, ko da yaushe Malam Albani yana makale da malamin nasa. shi kuma yana koya masa karatuttuka mabambanta tare da bashi kulawa ta musamman a lokacin ne da rigima ta taso shi malam sani yakubu ya sami labarin cewa malam albani zaria sun samu rashin fahimta da mahaifinsa sakamakon shiga izala kuma har ma an kore shi daga gida an kuma kore shi ma daga shagon da yake dinki akan haka kuma har ya saki mahaifiyar malam albani din saboda ta ƙi yarda da hukuncin da yi sai malam sani yakubu ya tashi takanas ta kano ya tafi har gida ya sami mahaifin malam albani zaria ya yi ƙoƙari iyayensa don ya yi wa dattijan nasiha kuma ya nuna mai cewa ya haƙuri wannan harka ta izala dan ɗanka ya shiga bai kamata ka ce ba ka ba shi ba amma dattijan nan yake ƙasa ƙasa yake haka suka rabu ba tare da wata natija ƙwaƙwara ba Malam Sani Yakubu ya ci gaba da zanta mana cewa bayan da ya baro wajen dattijan sai ya ce wa Malam Albani Zaria kar ka sake ka kaurace wa mahaifinka. Kullum ka tabbatar da safe ka je ka gaishe shi sannan kuma tunda kana sana'a ka yi kokari ka dinga samun wani abu kana bar shi. Hakan kuwa aka yi. Malam Albani Zaria bai fasa gaishe da mahaifin nasa ba duk da baya amsawa. Haka kuma in ya bashi kuɗin baya karɓa. Malam Sani ya ce, to daga nan ne sai muka canza dabara sai na ce masa ka dinga ɗaukan kuɗin kana baiwa matarsa ko ka dinga sayan kayan abinci kana kai mata hakan aka ci gaba da yi daga baya da malam albani zaria ya gamu da malamai irin su sheik abdul wahab da malam aminuddin na masallacin kwali a kano da kuma malamansa larabawa waɗanda ya haɗu da su a taron bita wato daura da kuma waɗanda ya gamu da su a ƙasar saudi arabia a hannunsu ya karanci aƙidar sunna a bisa tafarkin magabata a sanadiyar haka ne ya karanci aƙidar ahlus sunna wal jama'a bisa tafarkin magabata sannan kuma ya yayata ambatan magabata har ya kasance cikin sahun gaba cikin malaman da aka yawaita jin kalmar salafiya a bakinsu yawa masu albarka za mu dakata a nan sai kuma da ku a zagaye na uku na wannan silsila mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullah